من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم موعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولاتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله مدوكين sarki yake cewa walau ittaba alhaqu ahwa aida alqur'ani ko kuma shi Allah tabaaraka wa ta'ala da zai bi son zuciyoyinsu bi an ja'a bima kuno mina shariki walwalad lillahi ta'ala wato alqur'anin da zai bi son zuciyoyin su mushrikan nan ya bi abubuwan da suke so na son zuciya Allah ya ce lafazatu samawati wal ard ai da samman da kasan duk sai su rikice gaba da wa man fihin da duk abin da yake cikin sammai da kasai din sai rikice ya baci kenan Allah ya ce bal atinahum bi zikrihim bal atainahum zikrihim mun zo musu da alqur'ani allazi fihi zikrihim wa sharafihim wanda cikin alqur'ani nan zuwan alqur'ani tunda da yaran su na larabci aka zo da shi kuma a garin su aka saukar da shi to daukakar su ne ambaton su ne kuma daukakar su wa hum an zikrihim mu'riduna su kuma daga wannan daukakar tasu mu'riduna wato suna juya baya suna barin alkur'anin bayan kuma alkur'anin ɗaukaka ce a gare su da sun yi imani da shi am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayrun wa huwa khayrur raziqin
wa am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayrun wa huwa khayrur raziqin Allah madaukakin sarki yake cewa am tas'aluhum kharjan am tas'aluhum shin ka tambaye su karjan wato lada ne alama ji'tahum bihi min al-imani ai baka tambaye su lada ba wajen zuwa musu da kai da alqur'ani akan su zo su yi imani baka ce su baka lada ba fakaraju rabbika khairu ai ladan ubangijinka shi yafi alkhairi wa huwa khairur razikina Allah kuma shine mafificin dukkan mai azurtawa shine mafificin dukkan wanda zai ba da lada kenan tabaraka ta'ala wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim Allah ya ce ya rasulullah wa innaka latad'uhum haqiqa kai latad'uhum kana kiran ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya shine addinin musulunci
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله مدوكين سلكي yace wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati hakika wa'annan wanda ba su yi imani da lahira ba ba su yadda da za a yi tashin alkiyama ba ba su yadda da za a yi sakamako ba ba su yadda da za a yi ikaba ba wato azaba ke Allah ya ce da maki suna anisira'i wato masu karkacewa ne anisira'i bisa sira'i na Allah tabaraka wa ta'ala ai adilu da masu karkacewa ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للجوا في طغيانهم يعمهون wato lokacin da su mushrikan larabawa manzo Allah ya ta kiran su zuwa ga Allah suka ki su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala to sai annabi ya musu addu'a annabi ya ce Allah ka kama su da irin shekarun nan da ka kama mutanen mutanen annabi yusuf to shi kenan sai Allah ya kama su da yunwa yunwa ya samu mutanen makka shekara bakwai suka yi suna cikin yunwa saboda tsabar yunwa da musu ba ruwa ake musu ba sosai a shekara bai kaɗa ruwa sau ɗaya sau biyu ba ba noma suke yi ba to yunwa fa da ta kama su sai da suka zo saboda rashin abinci suna jika fatu irin fata buzu din nan sai an jika shi sannan a dafa shi a dinga yagansa ana ci saboda tsabar yunwa annabi ya musu addu'a Allah ya kama su da yunwa yunwa suka rasa inda za su sa kansu daman su babu gonaki a wurin su kawo musu komai ake Allah ya tare abun gaba daya suka rasa inda za su sa kayukansu to shine sai Abbas sarkin ma'a ba Abbas ba Abu Sufyan sarkin Makka na lokacin sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ne fa mai kira zuwa ga zumunci kai kake cewa ai zumunci sannan gashi ƴan uwanka ne ka zo ka musu addu'a ga yunwa ta zo an shiga ya rasa yadda za a yi saboda haka da Allah da annabi suna roƙon annabi ya addu'a Allah ya yayi shi ne Allah ya ce wa laurahim nahu wa kashafna ma bihim min durri Allah ya ce da za mu tausasa mu da za mu wato da za mu musu da za mu jinkan su wa kashafna ma bihim min durri mu yaye musu abin da ya shafe su min ju'in asabuhum bi makkata daga wannan yunwan da ya same su a makka sab'a sinina na shekara bakwai din Allah ya ce ai da za mu yaye musu mu tausaya musu mu yaye musu wannan abin da ya same su Allah ya ce lallal jufi dugyanihim ya amahuna ai ba za su rankofa ba da sai su zarce cikin batarsu su yi ta kai kawo sai su koma kan batarsu ba za su wato ba za su sallama wa Allah ba su yi imani komawa za su yi cikin batarsu su yi ta yataraddaduna su yi ta kai kawo ke
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد كذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الله يقول ولقد حقيقة أخذناهم بالعذاب أي من كاما سد عذاب شين يوم فما استكانوا أما كما بسرون قفابا duk yunwan nan da Allah Ubangiji ya sa suka shiga a garin Makka amma ba su rankwafa suka yi imani da Allah ba wa mastakazu kenan wato ba su rankwafa wa Allah ba wa ma yatadarrauna kuma ba su kaskantar da kansu ba suka koma zuwa ga Allah da addu'a saboda haka duk lokacin da bala'i ya zo mutane to a koma ga Allah a yi ta addu'a to Allah zai yaye Allah muna roƙonka wannan masifu da bala'i da yawa a Najeriya Allah ka yaye mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ila fatahna alaihim baban babi sadinin ilahum fihi mublisun hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idahum fihi mublisuna Allah madaukakin sarki yace hatta idza fatahna alaihim baban za azabi har lokacin da muka bude musu wata kofa wato ma'abociyar azaba wato muka damke su kenan a yakin badar lokacin da Allah ya kama su a yakin badar aka karkashe su aka ribace wasu su da yawa Allah ya ce izahum fihi mublisuna izahum sai fihi mublisuna sai ga sunan suna masu ɗebe kauna daga dukkanin alkhairi akan su musulunta kawai sai suka dawo suka ɗebe kaunar su daga dukkanin alkhairin Allah kenan
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يتي وهو الذي شيني دي ونن الله كينن أنشأ لكم السمع شيني ودي يهل التامكو كني كوكا داو كنا جم مغانا والأبصار وتو ya halitta muku idaniya kuna gani wannan duk Allah ne ubangiji ya halitta wa kowa kunne saboda ka ji karatun qur'ani ka ji kiran annabawa shi yasa ma da Allah ya yi wa kowa kunne sai bai rufe maka kunnen ba kaga baki da Allah ya maka ai sai kawo fata sai rufe bakin amma shi kunne kullum abu da yake saboda kullum so ake ka ji abin da zai amfane ka kai amfani da shi to Allah shi ya halitta wa mutane kunne su dinga jin magana kenan ji kuma na fahimta wal absara kuma Allah shi ya halitta musu wato idaniya su dinga ganin gaskiya wal afidata Allah shi ya halitta musu alqulub zuciyoyi amma Allah ya ce duk da wannan abubuwa da muka musu kalilan ma tashkuruna wato kaɗan ne matuƙa suke godewa Allah kaɗan ne godiyar Allah su ma ɗin nan wato tana nuni zuwa ga wato ƙarantan godiyar da suke wa Allah kalilan ma ta'qidul lil qilla ke kalilan ma tashkuruna kaɗan ne matuƙa suke gode wa Allah ta baraka ta'ala.
Wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun.
Wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Wa huwa allazi Allah nan dai shine wannan sarkin nan dai zara'akum fil ardi wanda ya halicce ku fil ardi a bayan kasa kalakakum fil ardi ya halicce ku kuma ya sanya ku a bayan kasa wa ilayhi tuhsharun kuma zuwa gare shi ne tubu a suna za a tashe ku kenan ranar alkiyama.
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تأكلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تأكلون وهو الذي الله نندي شيني سلكن نندي الذي يحيي wannan wanda ya raya ku wato ya halicce ku ya busa muku rai wa yumitu kuma shine zai kashe ku idan lokacin ajalin ku da ya rubuta muku yayi wala ikhtilaful layli wan nahari kuma sabanin dare da rana wala hudun na Allah ne kaga Allah ya kawo duhun dare kuma in daren ya kare sai kaga Allah ya kawo haske ko kuma kaga Allah ya tauye daren ya shigar da ranan ya tauye ranan ya shigar da daren wannan duk Allah ne mai yin haka afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta bane ku gane Allah ne yake yin wannan abubuwa duka ku yi imani da shi bal qalu mithla ma qala al-awwalun bal qalu mithla ma qala al-awwalun Allah ya ce bal qalu mithla ma qala al-awwalun duk waɗannan ayoyi da ake karanta musu amma qalu sai suka dinga faɗan mithla ma qala al-awwalun misalin abun da iyayensu na farko suka dinga faɗa suna ƙaryata manzanni kenan suna haɗa wa Allah shirka. Na'am.
قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من وإذا مننا لمبعوثون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وإذا منعنا لمبعوثون ga abin da suka dinga faɗa abin da iyayen nasu suka faɗa ke qalu ai al-awwalu da su na farko iyayen nasu abinda suka dinga gaya manzannin sai su dinga cewa ai za ni tuna kunna turaban yanzu idan muka mutu muka dawo ƙasa wa izaman muka dawo ƙasusuwa ai na lama ba usuna yanzu za a tashe mu a Allah da ya halice ku babu ku yayi ku ai shine kuma zai tashe ku tashe ku bayan kun mutu kun dawo ƙasusuwa kenan لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا ما هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا sai su dinga cewa ai wannan abin da aka mana alƙawari ne da mu da iyayenmu dama an mana alkawari annaba suna cewa in mun mutu za a tashe mu in mun mutu za a tashe mu ai wannan tuntunin an riga an faɗa suke cewa in ma haza illa asatirul awwalin wannan dai ba komai bane sai dai karece karecen mutanen farko ne wato tatsuniyoyi ne na mutanen farko kawai
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Allah ya ce wa manzo Allah ya Rasulullah ya tambaye su to mana in suna ga in sun mutu ba za mu tashe su ba tambaye su liman al-ardu wa man fiha waye yake da ƙasa da man fiha da abin da yake cikin ƙasar duk waye halicce ta in kuntum ta'lamuna in dai kun kasance kun sani dole za su ce Allah ne ya halicce ta shine kuma mamallakinta dole su faɗi haka fa yaquluna lillahi qul afala tadhakkarun fa yaquluna lillahi qul afala tadhakkarun Allah ya ce da kansu za su ce lillahi Allah ne ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da yake cikin su kuma shi ya mallake su Allah ya ce to in dai sun amsa sun ce Allah ne kullahum ga ya musu ya rasulullahi afala tazakkaruna to me yasa ba za ku azantu ba ku gane Allah da yake da iko wajen halittar ku ba tare da ya ga halittar a wajen wani ba ai shi yake da iko ko idan ya kashe ku ya tashe ku bayan kun riga kun mutu
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون الله يتي تنبيس دي يا رسول الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وانين أبنجد سمي قدا بقي ورب العرش العظيم وانين كما أبنجد العرش من جرما سيقولون الله da kansu doron su ce Allah ne shine ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai sai Allah ya ce to in ku sun amsa sun ce Allah ne kul ka gaya musu ya rasulullah afala tattaquna yanzu ba za ku ji tsoron Allah ku kiyaye shi ba ku daina bauta wa waninsa tunda ku da kanku kun ce shi ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce kul tambaye su da ya Rasulallah ka gaya musu ka ce man biyadihi malakut kulli shay wane ne yake yake mallake da komai da komai malakutu kulli shay'in wato mulku kulli shay'in waye ya mallaki komai da komai dole su za su ce Allah ne saboda Allah shi ya halicci komai da komai kowa ma ya san haka kuma wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi kuma Allah shine mai kiyayewa wa la yujaru alayhi babu kuma mai shine mai kiyayewa to shine mai bada kariya wa la yujaru alayhi babu kuma mai ba- mai bashi kariya shi Allah Allah shi kadai shine ya mallaki sammai bakwai da kasai bakwai kuma shi yake ba wa kowa kariya yanzu ka duba ne ka ga yanzu sai ka kwanta a waje nan ka kwana waye yake kiyaye ka Allah ka kwari ba za su zo su shiga cikin hancinka ba ba za su zo su shiga cikin kunnenka ba har gari ya waye ka tashi abunka waye yake maka wannan ai Allah ne dabbobin nan da suke cikin jeji masu cin mutane zakoki giwaye waye ne ya tare su ba su shigo cikin gari su zo su yi ta kama mutane suna ta ci ba duk Allah ne to Allah shi ne yujiru wala yujaru alayhi shi ke ba da kariya tabaraka wa ta'ala in kuntum ta'lamuna in kun dai kasance kun san haka to ai kun san Allah shi yake ba da kariya sai yaquluna Allah na فيقولون لله قل فأنا sai تسحرون yaquluna Allah qul fa anna tusharun dole su za su ce lillahi na Allah ne tabaraka wa ta'ala duk abin da aka ambata nan qul ka tsaya musu ya rasulullah ka ce fa anna tusharuna to ya ake juyar da ku daga barin gaskiya ya ake juyar da ku a hana ku bauta wa Allah shi kadai in dai kun ce Allah shi yake wa'annan abubuwa gaba daya to me yasa kuke ake juyar da ku kuma kuke yadda بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ولاتيناهم بالحق وانهم لكاذبون Allah ya ce bal atainahum bil haqqi mun zo musu da gaskiya bil haqqi kenan wa innahum lakazibun fi nafihi amma kuma ga su suna karyatawa suna kore gaskiyar suna karyata ta lakazibun masu ƙar- masu karya ne masu karyatawa
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله مم.
إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله أما ما يصفون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون الله ما أوكي كان سلكيتي ما اتخذ الله من ولد الله بيركي دابا me Allah yake bukata da da ai duk wanda kaga yana bukatar da dama saboda gajiyawa ne kana tsoro idan ka tsufa baka da karfi to ɗanka idan kana da ɗa kuma shi zai taimaka maka shi zai jibinci lamarinka ya taimake ka to shi Allah Ubangiji ai baya tsufa baya gajiya eh shi Allah ne kawai shi baya bukata a wajen wani sai dai wani ya bukata a wurinsa saboda haka to me Allah zai da ɗa duk wanda kaga yana neman ɗa ai rauni yake tsoro Eh, idan ka zo ka tsofe ba za ka iya zuwa gona ba ba za ka iya zuwa kasuwar ƙauye ba to sai 'ya'yanka su yi ta zuwa su je gona su je kasuwar ƙauye su dinga ciyar da kai su ɗau nauyin da da kai ka ɗauka to duk wanda kaga yana buƙatar ɗa abin da yake buƙata kenan amma shi Allah maɗaukakin sarki ai shi ba da wata buƙata ta wani rauni zai shafe shi ko wani abu bare ya buƙaci ɗa tabaraka wata'ala shine Allah ya ce mattakazallahu min walad Allah bai riki ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abun bauta tare da shi babu wani Allah tare da Allah Allah shi kadai ba zai yi a ce Allah ga Allah ga wani Allah idan ai law kana ma'ahu ilahu da ce akwai wani Allah tare da shi la zahaba kullun kullu ilahi la zahaba kullu ilahi bima kalaka ai kowane Allah kenan da sai ya tafi da abun da ya halitta ya ta mulkin sa misali da a ce allolin guda biyu ne da kowane Allah sai ya ja ɓangaren mulkinsa ya ta mulki wannan ya ce ni fa yau ruwa zan yi wannan kuma ya ce ali ba zan yi ruwa ba wannan ya ce zan kashe mutanen nan wannan kuma ya ce a ni raya su zai ai kaga ba zai yiwu ba da duk lamarin sai ya rikice saboda haka shi Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala babu wani Allah tare da shi da akwai wani Allah to a yanzu ko gwamnoni ne misali a ce gwamnan mu na Gombe nan sai a ce misali su biyu ne gwamnonin so ya mulkin zai yi idan gwamna ya fito gobe da safe ya sanar ya ce ya ce ya sa kafiyu kowa kada ya fito to sai ɗaya gwamnan in akwai wani gwamnan shi kuma zai fito ya ce kowa ya fito ya yawonsa ai kaga tsarin ya rikice ke to shugabanni ma ba zai yi a yi shugaba biyu a guda a jiha ɗaya ba haka kuma gida idan magidanta guda biyu ne ka zo gidanka ka ce yau dai abin da nake so a mun tuwo miyan kuka to sai in akwai wani mai gidan auren zai zo ce ni kuma yau so nake a yi miyar yakuwa a to ai kaga rikici za a yi ta kenan ai ba zai yi a yi shugabanni biyu ba magidanta ma ba a yi mutum biyu a gida ɗaya sannan ba zai yi a yi gwamnoni guda biyu a jiha ɗaya ba to ya za a yi a yi Allah guda biyu a cikin mulkinsa Allah shi kaɗai ne tabaraka wa ta'ala babu kowa abin bauta da gaskiya sai shi ba zai yi a ce Allah su biyu ba ne Allah shi kaɗai ne shi ne Allah yake cewa wala ala ba'dhum ala ba'd da allolin guda biyu ne yace da sashin sai su rinjayi sashin da ɗaya Allah sai rinjayi ɗaya ai ta yaki wannan Allah ya kawo wannan yaki wannan ba ya kawo wannan yaki to ba zai yi ba Allah ya ce subhanallah tanzihan kenan tanzihan lahu ku daina ba wannan magana tsarkakewa ce a tsarkake Allah subhanallah ya tsarki ya tabbata ga Allah wato a daina ba wannan magana magana banza ne ba zai yi a ce akwai wani Allah tare da Allah Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala subhanallah ya tsarki ya tabbata gare shi amma ya sifuna bisa abin da kafirai suke siffanta masa cewa akwai wasu allolin tare da shi عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب الله نشين يسن أبن ديك قوي والشهادة شين يقوم يسن أبن ديك بيّنه شي الله شي يسن أبن ديك قوي شي يسن أبن ديك بيّنه فتعالى الله يا دوكك amma yi shirkuna bisa barin abin da suke haɗa wa Allah na shirka Allah shi kaɗai ne babu wani abu da za a haɗa masa da shi tabaraka wa ta'ala qurrati imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun wa in rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzo Allah kul ka ce ya Rasulullah rabbi ka ce ya Allah ubangiji na in ma turiyanni ma yu'aduna wato Allah in ma ka nuna mun wato abinda ka musu alƙawari na azaban nan na gani to rabbi ya Allah ubangiji na fala taj'alni fil qawmi zalimin Allah kar ka sanya ni a cikin mutane azzalimai eh Allah in ka nuna mun azabar da zaka musu to Allah karka sanya ni a cikin mutane azzalimai wannan kuma ana nuna wa mutane koyaushe kai ta roƙon Allah kada ka tsarkake kanka kai ta roƙon Allah ya kiyaye ka daga azaba
wa inna la أن نريك ما نعدهم لقادرون wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun Allah ubangiji yace hakika wato mu a bisa mu nuna maka abinda zamu musu azab abinda muka musu alƙawari na azabar dan mu laqadiruna masu iko ne wajen mu nuna maka kuma Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya musu azaba a yakin Badar ya karkashe ya karkashe su da yawa ga kujera ga kujera Mm, ka kujera halahu lahu مقادرون توبه ايكو ني تبارك وتعالى
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون الله مدوكين سلكي يتي ادفع بالتي هي احسن السيئة ادفع السيئة كنن بالتي هي احسن واتو كتنكده ممونا بالتي هي احسن daga da abu mai kyau idan aka maka mummunan abu to ka kyautata kai karka yi mummuna kamar yadda muka faɗi halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya cewa idan aka yi wa manzon Allah mummunan abu to shi sai tunkuɗe mummunan da kyakkyawa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu annabi yana zaune da sahabbansa a Madina a bakin masallaci da ya zo shikenan sai ya kama mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sai da yawa annabi shaci a wuyarsa sai ya ce ka bani kuɗi na zo ne ka bani kuɗi kuɗin da ba naka ba ba na wanin ka ba ya faɗi sunan mahaifin manzan Allah to sahabbai suka yi ta a kansa za su za su hukunta shi sai manzo Allah ya ce a'a ku bashi ku bashi sai annabi ya rike hannunsa sai suka tafi gidan manzan Allah da suka je sai ya kokawa annabi damuwoyi na rayuwa manzo Allah ya sa aka kawo iyalansa suka kawo kuɗaɗe aka zo aka haɗa masa kuɗaɗe da yawa da ya karɓa kuɗin sai ya dinga cewa Allah ya saka maka ban taɓa gani ya dinga yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi saboda kyan halinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kamo shi sai suka dawo masallacin wanda ya zo ya rashin hankali sai aka ga shi sun dawo annabi sun yan ana rike da hannu yake ran da suka zo sai manzo Allah ya ce ina so ka maimaita maganar da ka faɗa a gida saboda abin da ka mun ɗazu ya tada hankalin sahabban nan nawa sun rike ka a zuciya to amma yanzu maganar da ka faɗa mai kyau din nan ka faɗa dan idan ka faɗa to zai goge wannan abin da suka ji a zuciyarsu shine sai yake cewa Allah ya saka maka da alkhairi ban taɓa ganin mutumin kirki irin ka ya faɗa wa manzo Allah haka sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai ya ce ni bai hude ne na karanta siffofinka a cikin littafinmu a taura duk abin da Allah ya faɗa a kanka cewa kai mai haƙuri ne kai mai kaza ne kai mai kaza ne na yi ta bibiyanka na yi ta bibiyanka amma duk abin da Allah ya faɗa ɗin nan na ga gaskiya ne abin da ban gani ba dai shi ne guda ɗaya Allah ya ce idan aka maka sharri ba ka ramawa da sharri sai ka rama da alkhairi to shi ne na zo na yi wannan abu in gaya za ka rama mun da alkhairi ne ko za ka rama mun da abin da ya fi sharri da ne to sai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah ya ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai ba shakka Allah ne ya aiko ka na shaida akan haka to sai manzo Allah yake gaya wa sahabban nasa ya ce kun san misali na da misalin ku da misalin sa suka ce ya rasulullah Allah da annabinsa ne ya sani sai annabi ya ce misali na da shi da ku kamar mutum ne yana kan raƙumi yana tafi akan raƙuminsa sai raƙumin sai ya kada shi da ya kada shi shikenan raƙumin ya ruga da gudu sai ya ihu raƙumi na raƙumi na to shikenan misalinsa ku kuma sai kuka ɗau sanda mai takalmi mai itace kuka bi raƙumin da gudu kuna so za ku kamo masa kun gara kuma ya ga an biyo shi da sanda da itatuwa ai jeji zai kawai ya ce to misalin ku kenan ya ce to ni ko misali na sai da na gara kuma nasa ya yi cikin jeji sai na ɗauko ƙwarya sai na sa sha'ir a ciki misali yanzu kama ce gero tun da sunan babu da sha'ir ɗin ko gero ko dawa ya ce sai na je ni na dinga lallaɓo raƙumin na dinga lallaɓo raƙumin sai da na lallaɓo shi na kamo masa sai na zo na bashi kayansa sai ya hau sai ce to misali na da ku da shi ke lokacin da ya zo ya mun wautar da ya mun da na bar ku kun yi ca a kansa da shi kenan sai ya bazama ya je ya ta zagi na kuma shi kenan ya ta karo ta jahannama ya ce amma kun ga da na ja shi na je abin da yake neman aka bashi aka lallabe shi kun ga ai yayi imani saboda haka kun ga an jawo shi kenan yanzu ya tsira to shine idfa billati hiya asa eh shi in aka in aka maka wani mummunan abu to kai kuma ka tunkuɗe abun ka tunkuɗe mummunan da kyakkyawa eh idfa billati a hasanu sayyi'a idan aka ma mummunan abu to ka tunkuɗe mummunan abun da kyakkyawa aka Allah yake so Allah ya ce nahnu a'lamu bima yasifuna mu ne masa mu ne masa Allah ya ce nahnu mu ne a'lamu mafi sani bima yasifuna bisa abin da suke siffantawa na ƙarya kuma za mu saka musu akai na'am وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله مدوك كن سلكيك يتشو من ذا الله صلى الله عليه وسلم وقل كتي يا رسول الله كتي ربي يا الله أبنجدنا أعوذ بك إنا نيمن أريد غريكا min hamazati shayatin daga zungure zunguren shedanu zungure zungure na shedanu kenan da waswasin su da su ta zunguranka wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ya Allah ubangiji ina neman tsari da karka bari su halarto inda nake ba su shedanu wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ita akwai wannan ibnu abi shayba ya rawaito a cikin hadisi ya zo ya ibnu abu shayba ya ruwaito wannan hadisi imamu tirmidhi ma ya ruwaito wannan hadisin daga amr ibn shu'aib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana wannan addu'ar yana cewa mu karanta bismillah a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdharun annabi ya ce mu dinga karanta wannan idan muna karantawa Allah zai kiyaye mu daga shedanu Allah zai kiyaye mu daga shaidanu to akwai Abdullahi ibn Amr shi kuma sahabbin manzo Allah ne to ya kasance yana koya wa ƴaƴansa duk dan da ya balaga to sai ya kira shi ya ce zo ka karanta sai ka karanta mu sai koya masa wannan addu'a bismillah a'udhu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa adhharu yana koya wa ƴaƴansa da suka balaga akan sai sun haddace ƴaƴa kananan kuma allazina la yaqil allazina la yaqiluna ne hafazaha ƴaƴansa kanana wadda ba su yi hankalin da za su iya kiyaye ta ba nan kuma kataba halahu wa allaqaha fi uluqihi sai ya rubuta ta a takarda ita wannan addu'ar sai ya laya sai ya ba su su sa a wuyan su sabin manzo Allah ne wannan ita ce hujjar laya ya halatta a yi laya da ayar alqur'ani ko da wata addu'a kaga dai wannan aya ce ta alkur'ani kuma addu'a ce manzo Allah ya bada ita gashi nan ibnu abu shayba ya ruwaito ya kawo ta a cikin hadisi ya ruwaito ta imam turmuzi ma ya ruwaito eh daga wannan sahabi amr ibn shu'aib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya koya mana wannan addu'a iya cewa mu ce bismillah a'udhu bi kalimatillahi tammati min gababihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun yace yana koya mana shi kuma Abdullahi ibn Amr shi kuma yana koya wa ƴaƴansa da suka balaga ya sa su sai sun haddace ƙananan ƴaƴansa kuma wanda ba za su iya haddacewa ba sai ya rubuta a takarda shikenan sai ya nade laya sai ya sanya musu a wuyansu to kaga laya ta halatta kenan ita layar da bata halatta ba ita ce layar da za a yi ta da wasu gasussuka na tsafe-tsafe gashin kyanwa gashin bera gashin wani zaki da wata abu na najasa to irin wato layoyi da aka samu a zamanin jahiliya akwai layoyi da zamanin jahiliya suke yi suna yi na na, na gasussuka kashin dabba kaza sai su yi laya da shi to su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa'annan ba su halatta ba amma ayo layar da za a rubuta ayar alkur'ani ko wani salatin manzon Allah ko wata addu'a mai kyau irin wannan to gashi dai annabi ya koya musu sun koya wa ƴaƴansu da suka girma yara ƙanana kuma da su girma ba sun yi laya su sabban sun sa musu a cikin wuyarsu sun ɗaura musu kaga laya kenan saboda haka laya ta halatta da irin wannan sigar wacce ta dawo bata halatta ba ita ce ta jahiliya wadda ake sa gasu sukan abubuwa najasa da sauransu to wannan ita ce ba ta halatta ba na'am حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Hmm.
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون الله مدوكين sarki yake cewa su dai wa'annan kafiran mushrikan hatta idza jaa ahaduhumul maut har lokacin da wato ɗayan su mutuwa za ta zo masa to duk mutumin da zai mutu za a nuna masa gidansa na wuta da na aljanna idan aka nuna maka gidanka na aljanna in kai dan wuta ne sai a ce kaga wancan gidan da shine gidanka da kai imani da Allah saboda haka tunda ka kafirce yanzu wancan gidan ba naka bane to sai a nuna maka gidan wuta Allah kiyaye shikenan sai dan wuta sai ya ga gidansa a wuta shikenan sai a ce to yanzu zaka mutu kuma wannan gidan zaka shiga to shine Allah madaukakin sarki ne yake cewa hatta iza jaa ahlumul maut har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su ya ga ra'a maqaduhu minan nar ya ga makomarsa na wuta gidansa kenan qala rabbil jurur sai ya ta ihu ya ce Allah ka dawo da ni duniya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan wato in an dawo da shi duniya wato zai aikata kyakkyawan aiki bi an wato zai imani da Allah kenan zai ce ashhadu an la ilaha illallah fi ma taraktu cikin abin da ya tozarta na rayuwarsa a dawo da shi duniya zai kalmar shahada kalla Allah ya ce ina ai la rujua ba komawa zuwa duniya innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wannan dai kalma ce kawai wanda yake faɗa wanda ba ta da wani fa'ida eh kawai wa min wara'ihim gaba gare su kawai ga barzakh nan ila yawmi yub'asuna wato har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama ba su ba komawa duniya an sa wata gada tsakaninsu da duniya duk mutumin da ya mutu to a- zai ga ya tafi barzak ne. idan ka je barzak to wata gada ce tsakaninka kai baka isa lahira ba amma fa ka bar duniya ko an ce ka dawo duniya ma ba za ka iya dawowa ba ba za ka iya dawowa ba za ka iya hayo wannan gadar ka dawo ba shine nan Allah yake faɗi tabaraka wa ta'ala
فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفك في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza na fika fi suri idan aka yi busa a cikin ƙafo busa na farko awista ne ko busa na biyu to fala an samu bai na hun yau mai izin wala ya ta sa'aluna wato idan aka je aka yi tashin alkiyama to duk wata nasaba kuma ta yanki wani ɗan wani wani ɗan wani mutanen banza gaba ɗaya nasabar su ta yanki sai dai nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. duk mutumin da jinin manzan Allah ne to wannan nasabar ba ta yankewa eh amma kai wa dan wane ne wane dan wane ne ina ana zuwa tashin alkiyama ana busan kafan nan kuna ganin ku a tashin alkiyama shikenan ka rabu da wani dan wani eh sai dai mutumin da ya danganta da manzan Allah shi danganin manzan Allah baya yankewa iya faɗa a hadisi yana cewa ran tashin alkiyama kowace nasaba za ta yanke sai dai nasaba ta eh, har ma mutumin da ya auri 'ya'yan annabi mutumin da ya auri sharifiya to shi ma sirkantakarsa ba ta yankewa in ji manzo Allah duk da nasaba da sirkanta suna yankewa amma nasabar manzo Allah in ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nasaba to nasabar kuma za ta yanke ba Eh, su sharifai jikokin manzo Allah har yanzu haka suna nan suna nan da yawa kuma a cikin al'umma wasu sun san su sharifan ne wasu kuma ma ba su san su sharifan ba ne suna nan a cikin musulmai amma ba su san su sharifai ba ne sai ka mutu kawai sai ka ganka kusa da manzo Allah ashe kai dan gidan ne ba baka sani eh saboda lokacin da alqasim ya rasu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu shikenan sai su mushrikan larabawan sai suka yi ta yin dariya eh su irin su Walid ibn al-Mughira sai suka yi ta yin dariya suna cewa shikenan ma shi manzo Allah a can bakin su wai after ne wato me yankakken baya ne ai shikenan ma ga ƴaƴansa suna ta mutuwa da ya rasu shikenan ba da wata zuriya mun daina jin sa kenan sai Allah ya sauko wa annabi da inna a'dayna kal khawsar inna a'dayna kal khawsar haƙiƙa mun baka al khawsar al khawsar wato alheri mai yawa wasu malaman hadisin kuma suka fassara al khawsar ita ce sayyida fatimatu zahra mun baka sayyida fatimatu zahra fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allah ya ce shi dai makiyin naka shine mai yankakken baya amma ba kai ba shi yasa manzo Allah har yanzu duk garin da kaje inda za a samu musulmai sun kai dubu daya to ba shakka za a samu jinin annabi a cikin su za a samu sharifai a cikin su ko ka sani ko kuma baka sani ba su kansu sharifan ko sun san su ne ko ba su san su bane eh in ka je wasu garuruwa na addini da yawa ai zaka ga ko Saudiya ka je za ka ga gida an ce ma wannan asalin su sharifai ne jikokin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nan cikin najeriya kuma abin da yasa ake ganin za ka ga mutum bakin fata amma kuma sai a ce maka sharifi ne dalili lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan duniyar sayyidina abubakar shi ma ya tafi sayyidina umar ya tafi sayyidina usman ya tafi to zamanin sayyidina ali bayan sayyidina ali shi ma ya bar duniya duk dai sahabban kun san yadda aka kashe su sayyidina abubakar sayyidina umar dai kun san wani ne yazo ya caka masa wannan ya suna abun nan da ake yankan ciyawa ya caka masa shi a cikin masallaci ya fito yana daidaita sahu yana a daidaita sahu a yi sallah kawai wani ya caka masa shi anan yayin shahada to sannan sayyidina usman shi kuma haurawa aka yi har gidansa aka je aka masa yankan rago yana karanta alkur'ani kuma ka san abin da zai baka mamaki ba kawai kafirai bane ba suka yanka shi ƴaƴan musulmai ne wanda ake sallah da su a masallaci sayyidina usman ba ko ba komai dai sayyidina usman sirkin manzon Allah ya auri yar annabi daya sayyida ruqayya ya auri dayar ma da ya auri daya ta rasu sai annabi ya bashi dayar ita matar su manzo Allah ya ce da muna da ta uku da mun bashi amma kaji wannan bawan Allah shine yana hudu ba a masallaci lokacin yara sun taso wanda bayan annabi aka haife su suna rena manya a cikin addinin musulunci iya rike da sandar sai na hudu ba a masallaci su zo su ja sandar su kada shi a ƙasa su ce ya kauce wa hanyar manzo Allah mutumin da annabi ya ce mala'iku ma suna jin kunyarsa mala'iku suna jin kunyarsa yi usman su amma kaga yara suka hauro suka shigo har cikin gidansa yana karanta ƙur'ani a cikin watan azumi ya zo inda Allah yake cewa fasa ya kafi ka humulla ko sami'ul alim shi kenan kawai suka hauro suka danne shi za su yanka shi matarsa ta zo har ma wajen ta kare shi suka yanke yatsarta suka cire mata yatsa dama ya ce ya ga manzo Allah ya ce ya ga manzo Allah annabi ya ce masa ‘yan tawaye za su shigo za su kashe ka mu kare ka ne ko kuwa za ka zo wurin mu ka sha ruwa don yana azumi ya ce ya zaɓi ya je sha ruwa a wajen manzo Allah suka zo suka masa yankan rago kaga yadda lamarin yake to da bayansa shi sayyidina usmanu sayyidina ali ya zo ya hau kan halifancin manzo Allah to shi ma aka dinga fama fitintunu iri-iri wanda lokaci ba zai bar mu ba mu yi tarihin fitintunu abun babu daɗi ta dai shi ma sayyidina ali shi ma wani ne shi ma ya zo ya tare shi a gemunsa na wanda manzo Allah daman ya gaya masa ya ce akwai ashkal awwalina wal aikirin akwai shaƙiyin mutanen farko shine ƙuddaru wanda ya soke taguwan nan ta annabi salihu ya ce ashkal akirina kuma shaƙi a cikin mutanen ƙarshe shine wanda zai zo ya yi dama-dama da jini da bushin da nan ɗinka da kuma haka aka yi shi ma shi ma ya fito sallah ɗin wani ya zo ya sare shi shi ma a kan sannan jini gace-gace shi ma a nan ya shahada a kufa kenan to daga baya aka ba wa ɗansa sayidina hassan to aka yi ta rigingimu dai tsakanin mu'awiya da shi sayidina hassan sayidina hassan da ya ga abun ma ya yi sai ya ce kai shi a zo a haɗe gaba ɗaya a yi sulhu a dawo shugaban musulunci ya dawo shi kadai shi ba zai jagoranci wannan rikicin ba ya janye jikinsa shi ma aka je aka ba wa matarsa wata tsinanniya Allah ya tsine mata aka ba ta kuɗi ta je ta shayar da shi guba ya dinga kasar da hanjin cikinsa jikan annabi fa dan sayyida fatima dan sayyidina ali wadda su ne idan manzon Allah ya gansu ko da yana hudu ba annabi sai ya dauko sayyidina hasan ya dora akan kafadar sai dauko sayyidina husaini ya dora akan kafadar amma su aka zo aka yi wa wannan abu to shikenan bayan yayi shahada shi ma sayyidina husaini shi ma ya karba halifancin to shi ma su su yazida la'anatullahi alaihi shi ma yazidan suka yi ta suka sai da suka sa aka suka tara masa mutanen yaƙi masu yaƙi a Karbala shi ma yankan ragon da aka masa aka yanka aka cire kansa aka ɗauko kansa aka kawo yazida din abun babu kyau tarihin in kana jin sa sai kai kuka to daga nan ne fa aka karkashe jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zamanto ‘yan kaɗan ne a cikinsu suka tsira to daga nan ne suka dinga gudu suna barin can ƙasar saudiya ɗin kenan jaziratul arab suka dinga barin ta to shi ya sa wasu suka yi wajen iraki ɗin nan wasu suka yi wajen indiya wasu suka yi wajen afirka nan suka biyo ta wajen maroko suka shigo wasu wajen sudan maroko suka yi ta biyowa libya har suka shigo najeriya to auratayya shi ya mai da su baƙaƙe sai sharifi sabu balarabe ne shi ya zo garinku shi kenan dole sai ya auri mace baka tunda ku baka ke ne sai ya haifi ɗa in ya haifi ɗan da ya ɗan jinin waye ne jininsa dai shi kuma jinin manzon Allah ne to shi yasa sai kaga mutum baki kirin kuma sai a ce maka sharifi ne jika annabi kuma haka ne jikokin manzon Allah ne tunda Allah ya faɗa ya ce inna shani aka huwa al-aftar to saboda haka Allah ya ba mu albarkacinsu kowace nasaba da sarkinta tana yankewa ranar alkiyama sai dai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ba ta yankewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana kuma alhamdulillah gashi mun yi babban bako ko dake shi ba bako bane kwamishinan aikin gona ɗaya ne daga cikin shugabanninmu na masallacinmu nan honorable alhaji muhammadu magaji Allah ya saka masa da alkhairi dama shi ba bako bane duk abin da yake a masallacin nan da shi ake yi muna maka sanda zuwa Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ya akwai
akwai wani mutum da yake wata wata ne ake rubuta na sun kai magana a kai menene magana wanda mutum ne ma da wata yake mana a rediyo yake cewa baya neman cewa wanda ya san ba A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
kuma yana yaɗawa yana cewa ba yake cewa kai me ya hukunci mana kuma ya yi mutane baya son taimakon annabi Muhammadu ba ce ba mutane kuma yana cikin al'ummar annabi ba a wani ma yake ba haka to za mu haɗu da shi a kiyama a yi lokacin da mu annabin muke neman taimakonsa shi kuma ya ce baya so ba shi kenan ba tunda dai ga hadisi nan sahihi Allah ya Imam Bukhari ya rawaito hadisin cewa ranar alkiyama Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe fi sa'idin wahidin eh a tara mu gaba ɗaya Allah ya yi fishi fishin da bai taɓa yin irinsa ba jama'a suna tare ga zafin rana ga komai ana cikin wannan yanayin mutane da kansu za su ce yanzu haka za mu zauna ai ya kamata mu je wajen annabawa su roƙa mana Allah Allah ya- Allah ya yi mana hisabi a tashi daga wannan filin a je wajen annabi Adamu in an je zai ce zai faɗi uzurorin ya ce a'a ku tafi ku tafi izhabu ila gairi nafsi nafsi ta kaina nake ku tafi zuwa ga wani na mu zo wajen annabi Nuhu shi ma ya faɗa mana mu taho wajen annabi Ibrahim ya faɗa mana mu taho wajen annabi Isa muna zuwa wajen annabi Isa ya ce kar ku ɓata lokaci ku tafi wajen annabi Muhammadu kawai da mun zo wajen manzo Allah duk halittar fa gaba daya za a zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce menene mu ce ya rasulullahi ceto muke so ka cece mu sai ya ce ana laha ana laha ni ne da ita ni zan cece ku sai ya je ya faɗi a al'arshin Allah ya yi sujjada manzo Allah ya ce ni ma yanzu ban san irin kirarin da zan yi wa Allah ba a lokacin Allah zai kimsa mun kirarin da zan yi wa Allah sai Allah ya ce masa menene sai ya ce ceto ne sai Allah ya ce masa irfara saka daga kanka washfa tu shaffa saltu da washfa tu shaffa roki abin da kake so a baka nemi ceto a baka sannan a bada ceto saboda albarkarsa shi zai nema mana ceto sannan a zo ya zo ya cece mu gaba ɗaya a zo a kafa ma kelin a fara ba hisabi kenan to mutum ya ce baya son taimakon annabi muhammadu to in an tashi ran kiyamun shi lokacin da al'umma za ta tafi wajen annabi shi kada tafi wajen annabi dan kada ya shirka ya tafi wajen Allah shi kawai ya tafi wajen Allah gaba ɗaya ya je ya nemi taimakon a wajen Allah to wannan wani irin shakiyanci ne ma haka annabi isa ba ga alkur'ani yana fita ba annabi isa yana gaya wa mutanensa yana cewa manan sariya ilallah ko manan sariya ilallah qala alhawariyuna nanu ansarullah waye zai taimake ni a cikin ku mu taimaki addinin Allah suka ce ga mu nan mu za mu taimaka maka wajen taimakon addinin Allah annabi isa fa annabi ne yana neman taimakon mutanensa hawariyawa su taimake shi wajen inda addinin Allah sannan mutum musulmi ne ko mai wani magana? Ina yi? Ina yi. To Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. Allah ka sa mu cika da imani. Mu dai Allah sa annabi ya cece mu, ya cece iyayen mu, ya cece ƴaƴayen mu, ya cece al'umma gaba ɗaya. Barkar banza Allah. Ayyuwa ya rasu. Allah Allah gobe karfe goma jana'iza a nan kofar masallaci Allah kai mu goma da rabi ko to Allah kai mu amin shikenan to normal cika mana addu'a bashi